hudu babi na hudu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya kaddar haduwanmu a ɗaya daga cikin ɗakunansa shine masallaci inda ake gabatar da karatun littafin bulugul maram fi adillatil ahkam na shehin malami al-hafiz bin hajar al-asqalani rahimahullah rana ta mun tsaya a cikin babi na hudu babul wudu babin da ke bayani akan alwala kuma dama mun ce wannan kitabi ne na tsahara na tsarki to daga cikin tsarki akwai yin alwala kamar yadda muka san la salata liman la wudu'a lahu babu sallah ga wanda bai alwala sannan babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah a cikin wannan alwalar ba da farko mutum ya yi bismillah shine wato zikiri na alwala حديثي نهركو أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنساء وصاحب بن هزيمة وذكره البخاري تعليقا حديثا البخاري كاش تعليقي تو أكوي معنى kamar buhari yana da wasu mazaje ko kuma wasu sharuɗa wanda yake karɓar hadisi wanda malam mai kuniya yake cewa awwalu hasahihu wa huwa muttasal isnaduhu wa lam yashza am yu'al idan aka rasa ɗaya daga cikin wannan sharuɗa to sai buhari ya rataye hadisin shine ta'aliki ya allaka shi kenan bai sa shi ba cikin dimnin hadisai shi amma ya rataya shi cikin littafin shi sai a ce zakarahu bukhari ta'aliqan bukhari ya kashi a matsayin ta'alifi yace manzala sallallahu alaihi wasallama yace in ba dan kan matsanta ma al'umma ta ba da na umurce su da yin asoki tare da kowace alwala aisha yarda la tabbata a gare ta a hadisin da tazo da shi tace manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa shi yin asoki yana tsarkake baki kuma yana sa Allah ya rada kai aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan abinda annabi yake farawa idan ya shigo gida Aisha ta ce annabi yana fara kurkure bakin shi sannan harkon abinda annabi yake fara idan ya tashi daga barci ya shu sufahu yana kurkure bakin shi sannan wani hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bakin nan naku hanya ce ta ƙur'ani ku tsabtace bakinku da asoki saboda haka sannan mazala salalisa ma yake cewa a akan asoki duk wanda ya ci daga wannan itaciyar kenan sabanin yin asoki yana nihin tahornuwa to kaka kusanci masallacin mu ma al'amarin asoki al'amari ne na wajibi in ba dan da kaidi ba annabi ya ce in sa abin nan kan matsanta ma al'ummata ba da na sa kowace sallah ya zama to mutum ya yi asoki kamar yadda malaman loga suke cewa bil isharat ya kafin labin ko da nuni ne mai hankali yake wa azuwa kenan duk adam mai hankali sai ya dauki kowane lokaci ya zama to yana asoki lokacin da wato ya abin nan kin alwala sannan kuma bai da hanawa cikin azumi mutum ya rika yin asawaki ba ci aka yi ba asawaki haramun ne cikin azumi a'a kana iya yin asawaki lokaci zuwa lokaci kai asawakin bakinka amma kamar yadda malamai suka ce a guji duk abin da yake danye ne wa an humran shi wani humrana bararren bawa ne na usman bin affan khalid bin walid ya mashi kyautarsa daga cikin bayin da ya samu a yaƙi sai turo ma Usman bin Affan a matsayin wato ya zamanto bawan shi Usman bin Affan da aka mishi wannan sai ya tashi ya zama da shi kuma sai ya ki barin Usman bin Affan yana tare da shi yana zamce shi kamar yadda muka san Bilal yana tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka Humrana shi ke ba da labari cewa anna Uthmana radiyallahu anhu da'a bi wudu'in fa ghasala kaffaihi thalath marratin ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تودع نهو وضوئي هذا متفق عليه yake cewa duk daman alwala ga yanda usman bin affan ya koya kowa alwala ya sa aka kama shi ruwan alwala sai da ya hau saman wani abu tsauni ko kuma dutse don ya yi alwala kowa ya gani saboda shi ibada a aikace kuma kallo ne ake a koya saboda haka mu mu ga annabi ba amma wa'inda suka ga suka ga suka ga annabi su ya koya ma wannan alwala kuma suka gani sannan usman yana daga ciki wanda annabi ya koya masa alwala kuma a wani hadisi ya ce ku zo in koya muku yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake alwala to anan in ka kalli alwala Uthman bin Affan akwai wasu abubuwa wanda ba ambata su ba kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn idan kun tashi sallah ya kuma manai Allah ya ce ku wanke da fuskokinku ba wani bayan da za a wanke idan mutum ya haka bakin nan ya wanke fuska ce in ya wanke bakin nan haka fuska ce wa yake karantar da al'umma yanda Allah yake so shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan da larabcinka da iya gane ayoyinka baka kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wanda yake cewa ayoyin ƙur'ani su ne kaɗai ya kamata a yi aiki da su to ƙalubale ne a gare shi saboda nan allah ta idan kun tashi yin sallah ku wanke fuskokinku ba a ambata kurkurar baki ba ko shaƙarwa allah bai faɗi ba wa aidiyakum ilal marafiq ku wanke hannayenku zuwa gwiwa hannu sai allah ce wamsahu bi ru'usikum ku shafa da kanku ba a gwada ba yanda za a shafa an mutum bayan haka shafa ce in mutum ya shahi nan shafa ce Allah bai mayyaze ba bai rarrabe bayanai shafar da Allah subhanahu wata'ala yake so wa arjulakum ila alka'bayn wannan malamai suka ce adafi ne akan fagsulu wujuhakum ku wanke fuskokinku a can karshe sai Allah ya ce wa arjulakum ila alka'bayn da kafafunku zuwa idan sau to kenan kafa ita ma wankewa ake ba shahwata ba ake kamar yadda wasu daga cikin mazhabobi suke ganin kafa shahwata ake idan sun yi alwala da ruwa in suka zo wajen kafa sai su shafa suka ce wai adafi ne akan shahawar sahubir usikum to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya salla ba yanda ya alwala ba haka bai koya gashi yanda Usman bin Affan ya ce fa gasala kaffaihi thalath marrat ya wanke hannuwan shi tafukan hannun shi sau uku ثم تمضمض واستنشق واستنثر ya kurkure baki ya shaƙa ruwa ya haci sun magasala waje hahu thalasa marat ya wanke huskar shi sau uku sun magasala ya da hulyumna ilal mirfaƙi thalasa marat sannan ya wanke hannayen shi na dama ko hannun shi na dama zuwa gwiwa hannu sun mal yusra mitla zalik sannan ta hagu mai haka sun ma masu habi ra'asihi ya shahi kansa wa summa gasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn ya wanke kawahuwan shi na kafar shi ta dama zuwa idan sau salasa marrat so uku thumma al-yusra mithla dhalik tahagum ita ma wanke su uku sun qala sannan yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tawadda'a nahwa wudu'i hadha naga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alwala irin wannan alwalatawa to kaga a cikin wannan alwalai an bayyana cewa yanda annabi yake yi sai ya wanke gaba sau uku a cikin qur'ani kuma babu babu inda aka ce faghsilu salasa marratin Allah ta faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu shahon ma nan Usman bin Affan yace eh shahu kan shi humrana bai kawo ba kaifiyar shahokai kenan addini ilimi ne sai an karance shi sannan shi ne malamai suka ce wanke hannu sau uku ko gaɓoɓi sau uku suka ce sunna ne ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma wankewa sau ɗaya wajibi ne yaya ne wankewar idan mutum ya wanke gaɓar shi bakin nan in ba ta wanku ba ya sake wankewa to wannan shi ne ake itibarin shi ɗaya tunda ta wanku yanzu sauran wankewar na biyu sunna ne na uku kamar yadda malamai suka ce ƙarin sunna ne wasu suka ce mustahabi ne kenan yi so uku ko so biyu ko so ɗaya duka sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito hadithi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke gabashi so ɗaya ɗaya to amma annabi yayi tsarkakakke ne mun hama da a wurin yau da iska ka san wanki uku ma ba yayi ba kenan dole sai an wanke tawanku amma idan mutum ya wanke tawanku to shi kenan sai itibarin shi ɗaya ne in ya itibarin shi ɗaya ne to alwalai shi ta yi ko da bai ƙara na biyun bana na uku amma sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wankewa sau uku kenan dan mutum ya samu ladar suna sai jaccanza in ya yi yau biyu ko ɗaya sai ya yi sau uku wataran wannan hadisi ne muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka rawaito shi wa an ali radiyallahu anhu fi sifati fi sifati wudu'in nabi qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan akhrajahu abu dauda wa akhrajahu at-tirmidhi wa an-nisa'i bi isnad sahih bal qala at-tirmidhi innahu asahu shay'in fi hadha al-bab ana ali bin abi talib shi ma ya bayyana siffar alwala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya shafa da kan shi so ɗaya kamar yadda malamai suka nuna shafar kai shi ne haka bayan mutum ya ballala hannun shi da ruwa sai ya haka in ya shafa sai ya kai ƙarshe sai ya damu shi ne wa akbala biyadaihi wa adbara asali a larabci adbara nan ne baya ƙeya ko akbala nan ne to sai ce wa akbala biyadaihi sun ma adbara ma'ana don ka fara da nan matsarar gashi ta al'ada zuwa ƙeya idan hai mutum ya maido shi kenan ya yi shafar kai wannan shi ne yadda ali bin abi talib kun ga usman bin affan ta aka ya shahi da kansa amma ba a nuna ba kaifiyar yadda ake shafai in wani ya shaho daga nan ma ya haka ya yi to amma sai aka nuna ma ibada abu ne tunkifiyya abu ne wanda a tsaye yake a tsare yake sai abinda allah da manzo suka ce a yi shine ibada idan ka tsara ibada ka daban ka yi ta Allah bai ce ba a yi annabi bai ce ba a yi to wannan sunanta bid'a ba a karba Allah kare mu wani abdullah bin zaid bin asim radiyallahu an fi sifati alwudu'i qala wa masaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara muttafaqun alaihi abdullahi dan zai dan asim shi ma ya kawo yadda siffar alwala annabi take ya ce sai ya shahi annabi sallallahu alaihi wasallama ya shahi kan shi ya tafi da hannun shi baya hannun shi guda biyu sannan ya maido hadisi ne wanda yake mutafakun alaihi wa fi lafzin lahuma a wani lafazi nasu bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihi bihima ila qafahu thumma radahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu a wani lafazi na wato imamul tirmidhi yake cewa sai imam bukhari da muslim sai ya gabatar da hannayen shi suka je haƙeya sannan ya maido su wani abdullahi bin amur radiyallahu anhuma fi sifatul wudu qala masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa adkhala isba'ayhi as-sabbahatayn fi udhnayhi ومسح بإبحاميه ظاهر أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي وصعه ابن خزيمة ibn huzaima ya kawo shi ko kuma abu dauda ya kashi a cikin littafin tsahara nisa'i a cikin sunan nashi a cikin littafin tsahara ibn maja da ibn huzaima su ma suka ce hadisi ne wanda yake sahihi haka imam albani ya ce hadisi ne wanda yake sahihi abdullahi dan amur radiyallahu tabbata a gare su shi abdullahi dan amru shi ya fara musulunta tukun baban shi amru bin al-as radiyallahu anhuma a cikin siffar alwala annabi ya ce ya shafa kan shi ya sanya sabbahatai wannan su ne sabbaha wannan ya tsotsin guda biyu saboda da su ne ake tasbihi ake ishara ta wanda annabi ya ce wannan tahi sandar karhe zahi a gurin shaidan in mutum yana sallah haka sannan kuma ba duka biyu bane ake haka wannan ashin huda ta wannan ayi kamar yadda za mu gani a gaba sabbahataini ko kuma masu tasbihi tana tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sannan ya sanya su cikin kunnayen shi nan haka wa masahabi ibahamaihi wannan manyan yatsotsi su kuma na hannu sai ya sanya su bayan kunnen shi shine zahira uznaihi bayan kunnen shi a yake shafar wato wannan fatocin kunnuwa saboda haka shi ba a san a ballala ruwa a sanya ruwa da yawa wajen shayin kunne saboda fata kunne ita ba wanke ta ba ke shafar ta aiki kamar wani bitir ne ka ce ka zuba ruwa kenan zai bata abin nan shafar ta aiki ka sanya wannan ka shahe ta kuma wannan a baya tana shafar wato hatocin kunnen na baya wannan shine sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka fitar da shi daga abu dauda da nisa'i ibn khuzaima yace hadisi ne wanda yake sahihi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه حديث أبو هريرة رواية إمام بخار مسلم yake cewa idan ɗayan ku ya holka daga barcin shi falyastanthir salasa to ya haci hancin shi so uku da ƙarfi ba ya sa ruwa ba ya cewa su uku da ƙarfi menene illa sai annabi ya ce fa inna shaytana yabitu ala khayshumihi saboda shaydan yake shiga cikin kohon hanci ya je ya kwanta kuma kohon hanci ita dama ita ce kadai wadda take bude lokacin da mutum yake barci sai kuma mi sai kunnuwa shaydan yana zawa ya kirari ya abin nan kulli ya yi ta sanya maka daga kunne kana barci in ka halka karfe hudu da ce yau da saura ma awa guda ha mai ge kawai a jima ya sanya ma daga an jima sai ga karfe bakwai ta yi rana ta hutu to abinda yake so daman kenan wannan kofa ce mai shiga har zuciya saboda wannan yana tasiri ga zuciya abinda mutum ya ji ya kama zuciyarsa kamar wa'azi ne wanda aka yi don Allah za ga daga ya shiga nan to ba inda yake tsayawa sai nan cikin zuciya inda an yi shi don Allah haka kuma hanci abinda yake shinshina yana kaiwa zuciya saboda haka idan mutum ya kwanta barci wannan kafofi guda biyu su ne a buɗe wannan alaika lelin tsawil me yake karya shi daga mutum ya halka da dare cikin barcinsa annabi ya ce ambaci Allah saboda kulli uku shaidani yake akan mutum da ka halka ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu huwa ala kulli shay'in qadir sai kullun na farko ya warware idan ka tashi kai alwala sai kulli nabi ya warware in kai sallah ko da raka'a biyu ce kulli na uku sai ya warware sai ka tashi da nishadi da karazana amma wallahi duk mutumin da zai bari shaydan ya durkusa shi sai sahi to zai tashi da bakin ciki yana ran shi yana baci yana wani duguni ko da da kwai kudade a tare da shi da kwanciyar hankali amma hankalin shi zai ta tashi to shi yasa annabi ya ce mutum ya tashi ya fiyace hancin shi saboda shaidan ya shiga guri ya zamana kazanta yake ajiyewa a gurin saboda haka sai ka hace su uku da karfi sannan wajen alwala ka ja ruwa sai ya shiga sannan ka fiyace shine jazabul ma' istinshaq jazab alma bil nafs jar ruwa da lumhashi galibin mutanen mu haka ake a dan nan kin nan to shi ku ja ne sai ka ja ya shiga nan ka fiyace me yasa annabi yace wa balig fil istinshaq illa an takuna sa'iman ka ja ruwa sosai wajen shaka ruwa sai dan azumi kake in azumi kake wannan shine zaka sha zaka ja sama sama dan kada azumin kai kare to haka annabi ya faɗi sirrin shaidanu abinda suke yi cikin dare annabi ya ce to in mutum ya tashi ya fyace hancin shi saboda ya rabu da wannan shaidani wa anhu idza stayqadha ahadukum min nawmihi fala yagmis yadahu fil ina'i hatta yagsilha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu muttafaqun alayhi wa hadha lafzu muslim muslim yazo da shi a cikin alwala a cikin dahara kai bukhari yazo da shi a cikin alwala annabi yake cewa idan ɗayan ku ya halka daga barcinsa to kada ya durmi hannun shi cikin makayi ƙwarya hatta ya gisilha salasan har sai ya wanke ta so uku amma idan makayi ne buɗaɗɗe kai ya sa hannun shi ciki sai ya karkato ya wanke amma yanzu ai sahani ne sai mutum ya karkata ya wanke sai ya ci gaba da alwallar shi ko ibada shi ta ruwa sannan annabi ya ce fa'ina hula ya dare aina ba ta tiyaruhu bai san ba ina hannun shi ta kwana saboda hannun mutum yana iya yawo cikin abin nan barci ya taba abu wanda yake na sun mufazon da sauransu ko kuma na jasa ma ya kai hannun shi to duk lokacin da ya kawo hannun ya durmiya cikin ruwa wannan najasa za ta yi talawusi ko kuma abin da zai ji mishi ciwo ko abin da zai yi mi zai cutar da shi masalan irin tauto idan mutum ya murje shi da hannu bai sani ba to wannan ruwan nashi yana iya aibi shi yasa annabi ya ce kada mutum ya sa cikin makayi sai ya wanki shi yasa yana daga cikin dubara idan mutum zai kwanta ya adda ta na ruwan shi ya aji cikin sahani ya aji kayan shi me yasa saboda modan ma da zai dauko ruwan ya dauko a cikin randa in hannun nashi bai da kyau zai mishi zai ma modan illa kenan yana daga cikin dubara ajiyewar sahani kafin mutum ya sanya hannun shi daga cikin irin masu izgili da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani malami yake gaya mana cewa shi yayi izgili da wannan wai da annabi ya ce aina batat yadahu ɗayan ku bai san ba inda hannun shi yake kwana sai ce shi ya sani da yawa ya gari ya cusa hannun shi gaba ɗaya cikin addubarsa sai maga tawhadi malam ya ce turnaka ka da kenkesu وعن لقيت بن الصبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبق الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصاه ابن خزيمة لقيت بن الصبرة يكتوى ما زال صلى الله عليه وسلم يكتوى أسبق الوضوء فكوتة الولاء إسباق شين إتمام والاستكمال الأعضاء kyautata alwala shine mutum ya wanke gabar da ake so gabar da ake so mutum ya wanke daidai inda ake so kan mutum ya yi lam'a a cikinta in ka yi lam'a to baka kyautata ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hallil bainal asabi'i ka tsatsehe tsakanin yatsotsi wannan haka ake tsatsehe su a tsatsehe lokacin da mutum yake alwala wa baligh fil istinsha kuma kai mubalaga ka isar wajen shaƙa ruwa illa an ta kuna sa'iman sai dai kana azumi wanda imamun mutum hudu suka hutar da shi ibn huzaima ya ce hadisi ne sahih wal abi dawud fi riwayatan idza tawadda'ta famadmid idan dai kai alwala to ka kurkure baki haka annabi ya ce wa an usmana radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallil lihiyatahu fil wudu'i annabi yana tsatsehe gemanyar shi a cikin alwala to shi annabi gemun shi cikakke ne da yawa ne masha Allah sai annabi ya tsatsehe saboda kasan fata ya samu ruwa amma kamar gemun mu ka wanke ma shi kenan baya bai fito ba da yawa irin nasu kenan shi manzo Allah sallallahu alaihi gemun shi haka ne haka masha Allah kuma cikakke ne sannan baki lut shi yasa annabi yake cewa ku ku cika gemi ku saba ma yahudawa da nasaru shi ba nasari zai gashi ya ma gashin baki haka hannan wajen to duwan in dai mai gashin baki ya sha ruwa kaka sha saboda ni dukkan wannan gashin bakin cuta ce a ciki jan iska kana shan iska mai kyau amma maidowa za ka maido cuta ya tattara kumi a nan shi yasa annabi ya ce a aski shi kuma bai hude in ya janyo sajen shi daga nan sai ya gama da nan da gashin baki ai kana ganin su gashin ya haka ko kuma ya janyo shi nan shi kuma musulmi daga nan haka sai ya dan rage gashin baki wannan shine kamala shine kama da musulmi haka manzala sallallahu alaihi wasallam yake yi to manzala sallallahu alaihi wasallam yazo alwallahi tsatsehe gemun nashi yana tsehewa yana tsehewa har yayi tafshi saboda ruwan alwala wani abdullah bin zaid qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulusay muddin faja'ala yadluku zira'ihi akhrajahu ahmad wa sahu ibn khuzaimah to saboda adalci na sahabbai hatta da ruwan da annabi yake alwallahi da suka auna shi bayan yin alwallar da annabi yake kai hatta da ban daki sai da aka raka manzan Allah aka ga ya yake tsugunni Abdullahi dan Abbas soro ya hawo leka yaya annabi yake tsugunni sai ga annabi ya kalle abin nan arewa alhali kuma nan ita ce alqiblas sannan kuma annabi ya ce idan mutum zai yi tsugunni kai kalli gabas kai kalli alqibla kai ba ta baya sai ga shi kuma ya kalli nan to daga baya sai suka tambayi manzan Allah ya ne annabi ya ce idan a cikin kewaye ne to wannan babu laifi amma a daji ne za ka yi bawali to kanka kalli gabas ko abin nan yamma dole ka shiga cikin kututturen ice ko bayan wani abu sai ka laɓe ka yi bukatar ka kana kallon gusun ko arewa wannan shine ladabi na yin abin nan to haka wajen ruwan na annabi ma da zai alwalaye da suka auna ya ce an zo ma annabi da sulusai muddin kama a ce moda guda aka raba ta uku to biyun su ne aka kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala faja'ala yadluku zira'aihi sai annabi yake cuda gaban shi yana yin alwala yayi alwala da wannan ruwa kuma ya ishe shi sannan wa anhu annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhnayhi ma'an khilaf al-ma' alladhi akhadahu li ra'sihi akhrajahu al-bayhaqi wa huwa inda muslim min hadha al-wajh bi lafzi wa masaha bi ra'sihi bi ma'i ghayra fadli yadayhi wa huwa al-mahfuz Abdullahi dan Zaid yake cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake sabanta ruwa dan ya shahi kunnan shi ba ruwan ba da ya shahi kan shi imamu bai haƙe ya fitar da shi ya ce wannan shi ne mahafuzi abinda suka gane abinda suka hardace sannan imamu ahmad a cikin masnadin nashi wa bai haƙi fi sunanin kubra muslim ya ce hadisi ne sahihi a cikin kitabu tahara wa ana abi huraira radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati yatuna yawm al-qiyamah gur nam gurran muhajjalin من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل قرته فليفعل متفق عليه واللفظ للمسلم sannan abu huraira yake ba da labari cewa ya shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa al'ummata za su zo ranar tashin ƙiyama gurran idan ce kalmar gur ana nihin abin da fari biyu fari guda biyu ma'ana abin nan gur kyallin goshi kamar yadda doki in doki baki ne sannan goshin shi akwai wani gashi fari ta wannan shi ake kira gurran shi ne gur ma'ana farin goshi muhajjalina muhajjalin sannan ƙafafu guda hudu gabaɗayensu suna da fari aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya za kai ka gane al'umma ka a ranar tashin kiyama alhali cincirin da mutane ne na farko da na ƙarshe annabi ya ce yana gane su da gurral muhajjalin hori biyar huska za ta yi hori ta al'umma annabi sannan hannaye su yi hori ƙafafu biyu su yi hori annabi ya ce min atharil wudu'u gurbin alwala har ma za a samu wasu waɗanda suna yin alwalar haka za su je ranar tashin ƙiyama da gurbin alwala sun je shan ruwan alkausara sai a kore su a kwaɓe su kamar yadda ake kwaɓe raƙumi daga mashaya bataccen raƙumi me yasa ake kwaɓe bataccen raƙumi saboda duk raƙumi in ya ɓace to yana tahiya yana kiwo kuma da ruwan shi a jikin shi in ka ba shi ruwa zai shiga daji mai yawa mai shi idan ya zo yana tambayar ku gaba rakumi ana a ce nan wane nan muka gan shi hawa ne ba shi ruwa to sai kama wannan mutumin ya ce ya kara mamun rakumi na da ya kyale shi da ishirwa bai iya nisa amma an yi ba shi ruwa tahiya zai mai tsawo shi yasa annabi a hadisin sai yake cewa ana yuzadu kama yuzadul ba'ir ana kore su kamar yadda ake kore bataccen raƙumi annabi ya ce al'umma ta ne wa'innan a ce a kai baka san abin da suka yi bayan ka ba sun canza addini abin da ka je musu da shi bai ishe su ba sai da suka ƙara wasu abubuwa shi ne ake kira bidi'a shi yasa mutum wallahi ya bar kokowa ya bar fada da cewa ya kare bid'a bid'an nan ha ana gaya muku abinda annabi bai yi ba Allah bai ce ba a yi annabi bai yi ba to mutum yin shi ma shirme ne yake ya kamata mutum ya kiyaye kuma shedani ya hijin daɗi ya ɓadda yan bid'a hidin da zai ɓadda mutumin da yake saba ma Allah kaba'ir manya manyan zunubai shi mai yin su ya san bai da kyau amma mai bid'a fa kullum ado yake mata wani malami ya ce ita bid'a kamar ka sayo tc ne ka zo a ma riga kan an ma riga ya kaga wani ya yi ado a gaban rigai sai birge ka ka ce a zo a ma adam wannan kaga wani ya yi a gehi ya birge ka ce a ma a gehi duk aka ma wani ya yi a bayan shi ka ce wannan ya birge ka aka ma a baya a gaba za a rasa ma ina yadin yake wanda ka siyo to haka addini yake in dai za a bar kowa ya yi abin da ya ga dama ya kawo a addini to gobe za a rasa ma wanne ne addinin na kirki wannan shine abin nan aibun bid'a har imamu malik rahimahullah yake cewa duk wanda ya ce akwai wata bid'a muhassana ko bid'a ja'iza ko haramiya faqad za'ama anna rasula khana risala kamar ya raya ce annabi ya ha'inci aikin da Allah ya mai wanda kuma Allah ya ce ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayk fa in lam taf'al fa ma ballagta risalat ya kai wannan annabin ka ida sakona in baka ida ba to baka ida sakona ba to su ne waɗanda suke gurran muhajjalina masu fari guda biyar sai na aka ce fa man istata'a minkum an qila gurratahu falyaf'al malamai suka ce wannan shine idraj a cikin hadisi ba mamaki maganar sahabi ta shiga ba maganar annabi ce to shi ake kira idraj ba a rarrabe ba sai daga baya aka gane wannan magana ce ta sahabi ba ta annabi ce to daga nan malamai suka ce maganar annabi ta kare eh muhajjalina min athar alwudu magana wace ce wannan suka ce magana abu huraira ce abu huraira ne ya kara ya ce famanista ta an yi tila gurratahu fale fa'al wanda yake so ya kara tsawon gurra shi to ya aikata bukhari da muslim suka rauto shi ne abu huraira in zai alwala bayan ya wanke huska in zai wanke hannu sai kana saboda shi hannun shi ya fari hannun a ranar kiyama haka in abin da ne alwala ce kawa sai wanke haƙwabri to shi ne abu hurira a ganshi yana haka aka ce aina ka samu wannan ya ce a shi dai kawai dai yana yi ne don gurrar shi ta karu duk da cewa kuma su malamai abinda suka gane gurrar muhajjalin ka yawaita alwallah sabanta alwallah musamman alal makare lokacin sanyi ana sanyi din nan bayan kayi alwallah magarba ka tashi ka yi ta isha hallu da asuba lokacin sanyi ka tashi ka yi alwallah to wannan alwala ce wadda take ta musamman Allah subhanahu wata'ala yana santa wa an aisha ta radiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tanawulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi muttafaqun alayhi kai malam hafiz Allah ji ganshi da gafara anan ciki babu abin da ya magana bai sa ba bakin shi kawai hadisai ne yake kawowa ya nuna yanda annabi yake alwala da yanda kaifiyar sannan so nawa nawa annabi yake wankewa sannan daga ina ya fara kai a yanzu ya nuna awon ruwan da annabi yake alwala da shi saboda ba a san banna wani mutum a gaban teku ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama alil ma'i tafzirun a cikin ruwa akwai tafziri annabi ya ce khuz ma ya kafe ka wata rukil baki ka ɗauki abin da ya ishe ka kabar sauran a ruwan teku ma saboda ka a bata shi annabi ya ce kada mutum ya yi bawale a cikin ruwa wanda bai gudu ruwa ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka kiyasta yanda yake alwala to gashi nan kuma an ce a wanke hannaye a wanke in mutum ya fara daga nan tunda an ce a wanke ba a mayyaze ba ai babu wani abu ko a fara daga nan a wanke nan ayi hagun kafa ayi hagun eh in mutum ya fara da wannan babu babu laihi tunda ci akai a wanke to amma sai da suka zakulo wanne annabi yake farawa da shi sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama damaita abu yana burge shi cikin tana'ulihi in zai sa takalmi bai zawa ya zirma kawar hagun da harko a a kawar dama yake sawa in ya so ya sa hagun wajen huddawa ha aks sai hudda mi hagun tukun ya sa dama ya hudda dama afuwan wata rajulihi da inda za a mai aski ko wanke kai annabi sai ba da dama a fara wankewa tukun a wanke hagu in aski ne baka zuwa ka mai dama wanza mai kanka kawai fara daga nan da inda ya ga dama a dama ake farawa tukun a yi hagu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ya ta yi aski haka yake sai ya an fara mai da dama shi ne annabi duk abin da yake alkhairi ne yana gabatar da dama abin da yake bai ban shi ne sai gabatar da hagu shiga ban ɗaki aika guri ne na ƙazanta sai annabi ya shiga da hagun ya fito da dama in masallaci ne ya shiga da dama ya fito da hagun in sa wando ne ya sanya dama tukun kawar hagun in sa kaya ne hannun dama tukun hagun badawa dama karɓa hannun dama wannan hannun bai aiki saboda mi kaifiya ce ta aikin ne ci da dama karɓa da dama badawa hagun afwan ci da hagun karɓa da hagun badawa da hagun wannan aiki ne na shaidan sai annabi ya ce to duka da shaidan da ya bai hude da bana sare mu saba musu wa tuhurihi da tsarkin shi wa fi sha'anihi kullihi cikin sha'anin shi duka annabi yana farawa da dama shine wani malami ya ce to in za mu yi tasbihi mu fara da nan nan tunda nan dama ce yana ai bai iya hannun shi haka ko haka ne dai dama aka ce ko mutum ya fara da nan yayi yawwa wa ana bi hurairata radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضعتم فابدأوا بميامنكم أخرجه الأربع وصاه ابن خزيمة أبو هريرة الله قال مشير دا يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي إذن ذاكي الولاك هارا دا دامك هارا داما تكون أوينك هاقم متون هدو سكا هدر دا وانا حديثي ابن خزيمة يتي حديثي نيمي كو وعن المغيرة بن شعبة radiyallahu anhu daga mugira dan shuba yarda Allah tabbata gare sa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama tawadda'a lalle annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alwala fa masaha bi nasiyatihi annabi ya shahi qalqalar kansa wa ala al-imama sanan ya shahi rawani wal khuffaini da da khuffi guda biyu khuffi shine kamar wani takalmi da ake yi na fata kamar society kuma malamai suka ce huffin nan ko na fata ne ko na wani abu duk ya halitta a yi shafa a kansa za mu je kitabul babai na masau alal huffai ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi rawani kamar a cikin sanyi in mutum ya yi rawani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai bude ya shahina shine nasiya sannan ya shahi rawani ya medo tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya halitta yace idan mutum yana iya shafa akan rawani sannan da hufunsa wa an jabir radiyallahu anhu radiyallahu anhu ma fi sifati hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam daga jabir yarda tabbata gare shi a cikin siffar hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam qala ibda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abinda Allah fara da shi a cikin aikin haji akhrajahu an-nisa'i hakaza bi lafz al-amri wa huwa inda muslim bi lafz al-khabri a gurin imam an-nisa'i aka rawaito hadisin ibda'u umarni ne ku fara da abinda Allah fara da shi amma imam muslim ya rawaito shi bada'a bima bada Allahu bihi ya fara da abinda Allah fara da shi sai ba da labari abinda annabi ya yi to wannan ma yana nuna cewa fiƙihun abinda za mu gane a nan shi ne ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhan lazina amanu idan ƙumtum ila salati fagsilu wujuhakum ubangiji sai fara da huska ma'ana ku wanke fuskokinku wa aidiyakum ila almarafiq ku shahida hannayenku to annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar ba abinda Allah ya karantar da shi sai da ya fara da ni wanke buskai tukunye hannu tukunye kai tukun abinda yayi kawahu kenan ya fara da abinda Allah ya umurce shi menene siffar hajin annabi lokacin da Allah ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah ko lalle safa da marwa suna daga cikin alamomi na ibada ta Allah sai annabi ya ce zan fara da abinda Allah fara da shi sai fara hawan dutsen safa tukun ya je marwa kenan duk abinda Allah ya faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ke farawa da abinda Allah ya fara magana da shi kamar cikin alwala idan kumtum ila salati faksilu wujuhakum annabi ya fara da fuska sai dai mi mawanke wannan hannun min babin nazafa yana daga cikin tsafta kafin mutum ya abin nan sannan kuma yana daga cikin tsafta kurkure baki da shakarwa da facewa tukun a wanke fuska wa anhu radiyallahu anhu kana nabi sallallahu alaihi wasallama idza tawadda'a adara alma'a ala mirfaqaihi akhrajahu ad-dar al-qutni bi isnadin da'if annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai alwala sai gangaro ruwa kamar haka gangaro ruwa zuwa ga marafiqan shi wanda imamu dar al-qutni ya fitar da shi da sanadi wanda yake mai rauni وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله اسم الله عليه اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه باسناد ضعيف ابو هريره يتي اي النبي صلى الله عليه وسلم يتي باب الولا ga wanda bai ambaci sunan Allah ba hadisin an fitar da shi da rauni me yasa imamu ahmad ya rawaito shi a masnadin shi abu dauda a sunanin shi a cikin tahara ibnu maja a cikin fit tahara wa sunaniha tirmidhi a cikin sunanin nashi hadisun marwi an tariqi yaqub bin salama an abihi an abi huraira wa huwa yaqub bin salama al-laythi qala al-bukhari la yu'rafu lahu sima'a min abihi shi wannan wanda ya rawaito hadisin aka ce bai shi ba daga wurin babansa shi yasa hadisin ya zamanto yana da rauni amma ta wata hanyar yana iya zamantowa hadisi ne wanda yake da hasan ko kuma sahihi su malaman hadisi suna sanya ka'ida idan mutum ko da hadisin ya inganta haka ne abin amma silsilatul rijal al-musila ilal matan daga wane wane wane haddathana fulana anba'ana akhbarana kaza kaza sai aka zo na uku sai aka cire shi sai wannan nabi yace ya shiga a na hudu to malaman hadisi bisa daukan wannan hadisi shi yasa yace dabitun an mislihi a rawaito hadisi daga wanda yake kamar shi adali kuma wanda ya ganshi ya zauna da shi in baka gaba mutum baka zauna da shi ai baka bada labarin shi to shi yasa imam bukhari mai karba hadisi sai ya tabbatar da wannan kai inda ka karbo hadisi yana daga kasan mutumin mutumin da ka karba hadisi a gurin shi kuma shi ma mutumin an san wane ne adali ne imamu bukhari mazajen ma har da ce ballantana hadisi lokacin da ya tahi sham sai aka malaman hadisi ya suka tattaru suka ce bari mu ga mu gwada mala sai aka tara shabab ɗaliban ilimi kamar guda goma kowanne aka ba shi hadisi da matan da isnadi sai a ɗauko hadisin ibrahim sai a ba aiman misali sai a ce kai ka canza hadisi ka ɗauko wannan hadisi na biyu ka ɗauki hadisin shi ka ɗauki sanadin shi wancan kuma a na uku sai ka ɗauki na ɗaya na hudu ka ɗauki na biyu kowanne aka canza mai isnadi yara aka kawo su aka ce ku zo ku kama malam hadisi kowanne ya zo na fulan an ba'ana akhbarana kaza an an abi huraira misali shi ma wannan ya kawo hadisin shi wannan ya kawo su guda goma sai da kowa ya kare hadisin shi aka ce malam ka ji wannan hadisin ka san su yace bai san wannan hadisan ba yace kuma ɗan hadisan ne da na sani wanda matankin magana ta annabi wanda na sani ne hadisin da misali Ayman ya karanta sanadin shi ba shi bane har sanadin Ibrahim ne ya warware wannan hadisin ya ɗauko wannan ya mai da isnadin can ya mai kuma dukkan mutumin sun kai goma ya warware duka imamu zahabi ya ce shi ba wai har da ce hadisin ba ya birge wannan gurin imam bukhari yadda imam bukhari ya har da ce banna kuma ya gyara ta wallahi mutanen nan su ne kwamfuta ta da wanda allah ya tace sai ajiye don wannan kuma har yanzu ba a ce ba kwallo ka ta zamanto ta yi rauni kana iya har da cewa kana iya har da cewa ka yi samu hadisi ka har da ce ko nawa wanda ake ce ma sheikh wanda ya har da ce hadisi dubu dubu kuma ya san ƙur'ani ciki da bai saboda haka a yi ƙoƙari a yi ta yi hanya ce kawai da aka kama zuwa aljanna allah samu wa an talha bin musarraf ولترمزي عن أبي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه وقال أحمد لا يثبت فيه شيء يتسوى وانا حديث باب أبن دي تبتا وأن طلحة بن مصرف أنا أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف وانا حديث ما أنا دروني كما ينبغي كي داكو يتي ya ga manzala sallallahu alaihi wasallam yana rarrabe tsakanin kurkurar baki da shakar ruwa ya dauki ruwa ya kurkure baki kuma daga baya dauko ya shakar ruwa aka ce wannan hadisi ne mai rauni kamar yadda muke yi da to hadisin da ya inganci wa an ali radiyallahu anhu fi sifatul wudu'i thumma tamadmada wastanthara thalasan yumadmidu wa yastansir min al-kaff alladhi ya'khudhu minhu al-ma' akhrajahu abu dawud wa nisa'i daga ali a cikin sifar alwala annabi annabi ya kurkure baki ya shaƙa ruwa sau uku yana kurkure baki yana shaƙa ruwa da tafin hannu guda wanda ya ɗauki ruwa misali ya kurba ya kurkure ya tofas wannan sauran ya shaƙa ya fyaci har sai ya yi sau uku kenan babu wani ka kurkure baki ka tofas sai ka yi sau uku sannan ka shaƙa ruwa wanda yake sahihi shine da kamfata guda ka kurkure baki ka tofas ka shaƙa ruwa ka fyaci sannan ka sake wani wani abdullahi bin zaid radiyallahu anhu fi sifatul wudu summa adkhala yadahu famadmada wastanshaka fi kaffin wahid yaf'alu dhalika thalasan muttafaqun alayhi hadisin da bukhari da muslim suka rawaito sannan annabi ya shigar da hannun shi ya kurkure baki ya shaƙa ruwa da tafin hannu guda yana yin haka hasu uku wa an anas bin malik radiyallahu anhu qala راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الزفر لم يسبه الماء فقال ارجي فاحسن وضوءك اخرجه ابو داود والنسائي انس بن مالك يرالا تبتا gare shi yace annabi ya ga wani mutum a cikin kafashi da wani guri kamar bai samu ba ruwa kamar yankan harce haka ruwa bai taba shi ba annabi yace irji fa ahsin wudu'ak koma ka kyautata alwalaka kenan wannan lam'ar ta nuna cewa alwallashi ba ta yi ba dole sai ya yi ne ya kyautata alwallashi ya wanke wannan gurin ɗan ƙaramin guri ko da kamar harce ne to mazala salallu salma ya ce a koma a wanke alwallah ballantana mutum ya bar ƙafa bai wanke ba wa anhu radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsati amdadin muttafaqun alayhi daga abu huraira anas bin malik yake cewa manzala sallallahu alaihi ya kasance yana alwala da muddi daya muddin da ake aunawa a azumi muddin nabi na zakatul fitr to da shi cikin ruwa a cikin wannan yake alwala da shi wa yagtasilu bi sa'in yayi wanka da tiya daya eh zuwa ita tiya daya kamar sa'i hudu ne amma ana iya karawa ya zama to sa'i wannan mudu biyar mudu hudu ne sa'i to yana iya karuwa a ruwan ya zamanto mudu biyar sai mutum ya wanka to yanda dai mutum zai wanku amma kada a yi banna ta ruwa wa an umar radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddau fayasbighu alwudu'a thumma yaqul ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين yawa sannan abdullahi dan umar yake cewa mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani daga cikin ku wanda zai yi alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai an bude mai kohohin aljanna ya shiga wanda yake so illa futihat lahu abwabul janna sai an bude mai kohohin aljanna akhrajahu muslim muslim ya hutar da shi wannan hadisi sannan tirmidhi yake cewa ka ce allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin ana so mutum ya ce subhanaka allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik a wani hadisi na abi sa'id al-khudri kuma na'am alaikum salam shi ne ma sunna tun da manzala sallallahu alaihi wasallam in zai alwalai kurkura wannan asauki yake yi sai ya yi asauki sosai shi yasa ya ce laula an ashuka ala ummati la amartuhum biswa ma'a kulli wudu ba wai cikin alwalan bane sai ya yi asaukin bakinsa in ya so sai ya zo wajen alwala kurkurar baki da shakarwa da sauransu eh wannan shi ne alaikum salam eh eh na'am eh kaffai ne an ce kaffun shi ne wannan ke shi mufradin shi kaffai ne kenan guda biyu to shi ma sai suka nuna yadda annabi yake yana wanke hagun yana wanke dama da hannun hagun da farko sannan ya wanke hagu
kenan tambaya ta abin da yake yi don an ce ka fayin kenan cikin hannaye eh bana to yanzu wajen wanke wani mutum zai wanke ka fayin kawai haka zai wanke cikin hannun kwana idan ya zo wanke hannu gaba ɗaya ya wanke har sama hannun ko kuma a'a dole ne zai cikin a dole dole cin ya su haka to ina ga wasu na istimalin haka nan sai haka haka kaɗai suke wankewa Eh.
sun zo kuma wanke hannu yau haka yin haka bai da ma'ana suna istidlali da istishhadi da wannan hadisi a bai da ma'ana kaffai ne wannan shine kaf duka yawa zahiruhu wa batinuhu cikin da bayan shi shine kaffai ne kenan nan kuma ainihin ba a ce mishi kaff nan rusub nan kaffun har bayan shi da nan ginshi shi ake ce ma kaffun kamar yadda aka ce murfak an ce murfak kenan mutum ya wanke nan ya tsaya kenan banda nan kenan an ce murfak hai zauwa nan kaffai ne kuma wa'innan su ne eh an kai haka ai babu ma'ana barakallahu fikum yawwa وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا